أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تقصر إلهي نظرت لطف جعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت لطف ترفعني بها إلى سماء جبرك ورعايتي واربط نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين ودهيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau juma'a 28 ga watan ɗaya miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai yau a ka'ida karatu ne na ruhul adadi to amma yan uwa suna ganin tilla an fara wancan karatu na tarihin shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu to mu ƙara samu ga abin da Allah subhanahu wata'ala zai iya yi mana a makon da ya gabata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama da iko da muka fara karatu akan tarihin maulan mu shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu shekaran da aka haife sa kuma mun yi magana akan karatuka da ya yi a wurin mahaifinsa har zuwa lokacin da malam shawa masjana da Allah ta'ala anu ya kai shekarun aure mahaifinsa Allah subhanahu wataala ya saka musu dalili sai masa aure yana kaiwa shekara goma sha bakwai shawa masjana da Allah ta'ala anu ya ci gaba da karatuka a wurin mahaifin nasa Allah da ikonsa sai ya hukunta mahaifin za su rasu a rana ɗaya wanda bayan rasuwar mahaifin nasa shawa masjana da Allah ta'ala anu sai ya ci gaba da dagewa kan karatukansa to a wanda dagewa na karatukan nasa muka faɗa ya ga iyalin nan nasa ba ta barinsa ya samu irin abin da yake da bukata ga shi kuma mutum ne wanda yake da buri na ya yi karatu sosai ba mu wannan garin ba shi wannan garin ba shi wannan garin gudun ta ya cutar da wannan mai ɗakin nasa sai ya kirawo ta wance ga yanayin da na tsinci kaina a ciki ganin gudun kan su saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da damuwa zan sauwace miki wannan matsala na auren domin ke ki samu natsuwa ni ma na ci gaba da abin da na sa a gabana shawama ta radiyallahu ta'ala anhu sai ya sauwace mata wannan auren ya ɗigo kuɗi mai tarin yawa ya bata kamar a yanzu ne misali sai a ce sai ya ɗago kamar miliyan goma sai ce to ga wannan kuma kya jajari kafin wani Allah subhanahu wata'ala ya kawo miki wanda zai kara zamantowa mijin zaki kar ka manta wannan abu da shi Ahmad Janabi Allah ta'ala anhu yayi shine ainihin karantarwa ta addinin musulunci shine ainihin karantarwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wannan a cikin Alƙur'ani ka san abin da jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ahmad Janabi jikan manzon Allah ne na a gani a faɗa to jikan manzon Allah kuma dole ne a ga yana tabbata saƙon da kakan nasa ya kawo masa. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma yana cewa walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'ala al muttaqina haqqan 'ala al muslimina so biyu Allah zai ta maka wannan sakon a cikin alƙur'ani mai girma cewa walil mutallaqati haka nan matar da mijinta zai sake ta ko ya sake ta wal mutallaqati mata'an bil ma'ruf ajiyar da ita dadi a ɗauko wani dukiya mai yawan gaske a bata Allah sai ce haqqan alal mutaqina ba fa kowa bane zai iya ya saki mace ya ɗauko kuɗi ya bata sai wanda yake jin tsoron Allah aya ta biyu sai ce وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين sai aya ta biyu sai Allah subhanahu wataala ya ce ba fa kowa bane zai iya sakan matan shi ya ɗauko kuɗi ya bada mun ce kamar miliyan goma ko wani zai ce jami ke na ba ya ɗauko kuɗi mai yawa ya bada kaga ba wani ya zarafi aha ya ɗauko kuɗi to wanda da miliyan biyar ya ɗauko miliyan biyar ya ce to shi kenan na mara zani sai ya ɗauko miliyan biyar ya ce to shi kenan talatu ga wannan miliyan biyar nan sai a sai a tambobi da kuma shi ɗan jajari kafin Allah ya kawo wani wanda zai aure shi Allah ya ce ba kowa zai yi wannan ba sai dai haƙƙan alal musulmina wanda yake kyautatawa ne kawai zai iya yin wannan shi kuma maulan mushau Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu shine jagora wanda yake shugabantar mu zuwa ga fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba domin aka ce al-islam ya yana da matakai guda uku makami na al-islam makami na al-iman makami na al-ihsan menene al-ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu yanzu wane ne ke jagoranta mu zuwa wannan matakin maulan mu shehu ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu yasa duk mukaddamin da ya baka dariƙa farakar ka cewa shine dariƙan shi kake yi ba sai daga ce na zo ne ka lakkana min dariƙan maulan mu shehu ahmad tijjani ka bani dariƙan shehu ahmad tijjani kenan dariƙan shi kake yi ko shine jagoran musinai a wannan hanyar a wannan dariƙan saboda haka yanzu zai rabu da matarsa ya zai yi tunda an ce hakan halin musulmi na sai ya kyauta samun wannan matan sau da aka sai ya ɗauko kuɗi mai tarin yawa kamar miliyan goma sai ya ba ta ya ke haƙuri don Allah ya sauwake mata to maulan shau Ahmad Jani daga nan ya ci gaba da neman karatukansa a makon da ya gabata muka ce bayan ya gama cike malamai masana na garinsu duk wani malami shahararre sai ya je wurin sai karatu kowane malami haka ya tafin su har sai da an dan ya zo ya ji labarin ga wani malami can sai ya je wurin sa sai ya sa littafi ya ce za zo ne zan yi karatu sai malami ya ce da wani littafi da wani littafi ya karanta sai na karanta littafi kaza na karanta littafi kaza na karanta littafi kaza na karanta littafi kaza shi na so yanzu nan malami karatu sai shi Muhammad sai shi wannan malamin sai shi to ai ba wani karatu zaka yi a nan wurin ina dai maka fatan alheri karatukanka sun wuce mataki na ƙara gaba Allah zai haɗa da wani haka shi Ahmad Tijani ya karata malaman garin nan kaf sai da aka kai wannan mataki to daga nan shi Ahmad Tijani sai ya ce to ai zama bai gan mu ba za mu koma kayan barayin fanni na haɗuwa da bayan Allah abokan tafiya wanda za su sada mu da Allah daga nan shi ne maulana shi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya fara bibiyan malamai na sufayi a makon da ya gabata da za ka iya tunawa mun gaya maka ya haɗu da wani babban malami da ake kiransa da suna maulana abayi bin sayyid muhammad al-yamlahi al-wazani ya haɗu shi ya yi ba sa talƙini shawa masu jihar radiyallahu ta'ala anhu ya ci gaba da yin wani don wannan bawan allah na ɗariƙan nasa daga nan cewa mutu jani ce to tunda mun samu naka bari mu kara gaba mu kara samun wani ai kamar mai neman kuɗi ne dan yau na zo ina neman kuɗi a wurin da ka bani dubu da shi ke na sai in koma gida min miƙe kafa na ji ka zama mai kuɗi ai ba zai yi ko musamman kana aikin jitta ka samu naira dubu da kwanta dubu da yayi me ya ga a cikin aikin jitta ina ko kuɗin abu ma bai kai ba ko Allah ya yafe mana to daga nan cewa mutu jani sai ya kara gaba ka gani ko ya ƙara haɗuwa da wani bawan Allah wannan bawan Allah yana daga cikin malaman da Allah subhanahu wata'ala ya ba su mukashafa menene mukashafa ko kashfu kashfu shine yadda kake zaune a nan a nan layin zaria za ka iya ganin abin da yake faruwa a garin saudi arabia ba tare da wani abu ya shiga shamaki tsakaninka ba wannan matakin na mukashafa ko na kashfu zan iya in mutum yana kan matakin zai iya baka labarin abin da ke zuciyarka dan uwa ba goyen dalila kadai Allah yake ma wannan bayawan ba Shehu Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya kai wannan matsayi dalibinsa Ibn Qayyim Jawziya ya kai wannan ne wanda yake wannan sananne yace dalibai na suna shigo mu ibnu taymiya ba dan dariƙa ba yake fada yake cewa dalibai na suna shigowa a fiskokin su ina ganin abubuwa da zan faɗa musu da sai su wari da zan faɗa musu abubuwan da ke zuciyarsu da abubuwan da nake gani a fiskokinsu da sai su wasu kenan wannan matakin na mukashafa ba wani abu bane wai sabu an gane wannan ba wani abu bane sabu sayyid na umar ya faru da shi wannan abu ne sananne ko yana kan mimbari kan kistan sariya ko aljabal jabala to wannan abu ne wanda yake sananne kaga mun samu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun samu daga wanda ba su baye ba ibn taymiya mun samu daga cikin su baye shikenan wannan matsalan an gama da ita za mu je gaba wannan bawan Allah yanzu yana daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya baka wannan tsayuwa na mukashafa na kashi sunan wannan bawan Allah shine Sayyid Muhammad bin Hassan Al-Wanjani radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Maulana Shehu Ahmad Jan radiyallahu ta'ala anhu ya zo wurin sa kafin Shehu Ahmad Jan radiyallahu ta'ala anhu su yi magana yana gama zama sai kuma wannan bawan Allah kawai sai ya ce masa innaka tadriku maqama shadari kai din nan da ka shigo wurina yanzu za ka riska mukami na babban malamin nan waliyin Allah mai dariƙa ta shagaliya sai ka samu shi sannan me ne ke tafi da kai ya kake so ka ce shi an yake bari ya fi ka ƙara magana ba daga cikin abin da ke tafi da kai akwai kaza akwai kaza akwai kaza shi ne malam yake maka wa kashafa ai wa kashafa amma Sheikh Ahmad Tijani بأمور كانت بباطني وكاشفه ya buɗe masa ai akwai kaza akwai kaza akwai kaza in abubuwan da kake son ka riska a rayuwarka akwai kaza akwai kaza akwai kaza kuma da idan Allah subhanahu wataala Allah zai haƙƙaƙa maka ka san wannan bawon Allah yana da mukashafa ko sai ya ce ma shau Ahmad Tijani wa ashara ilayhi bir ruju ila baladi yace wannan fitowar da kai ba wani abu da za suke bukatar wai suke nema za ka samu a cikinsa ko maganin ka kawai ka zauna ka ci gaba da wasu alkarai Allah zai rika wannan matsayi shikenan wata ba sai amma shi tijani radiyallahu ta'ala an bi tabarruk bi shi amma tijani radiyallahu ta'ala an sai ya samu tabarrukin sa dunan akdi an shi amma tijani bai karba dariƙarsa ta shazaliya ba shi amma tijani bai yi dariƙar shazaliya ba an gane wannan ya dai yi tabarruki da wannan bawan Allah shikenan sai ya dawo a bisa Shehu Ahmad Tijani yanzu ya dawo ina garin Fas to a wannan gari na Fas din waltaqa bil wali salih Sayyid Abdullah bin Sayyid Al-Arabi bin Ahmad bin Muhammad Al-Ma'i Al-Andalusi radiyallahu ta'ala anhu a wannan gari na Fas yanzu ba ya dawo ba ya zo Fas ko sai Shehu Ahmad Tijani har da wani babban wali wanda ake kira da suna Sayyid Abdullahi bin Sayyid Al-Arabi shi ne za ka ga ana cewa Sayyid Arabi Al-Sa'i Sayyid Arabi ko Al-Sa'i kusan da muke zauna a Morocco duk sati muna zuwa wannan zawiya an gane wannan ko muna zuwa wannan zawiya wata kallon ma'ahu fi iddat umuri suka tattauna tattaunawa na malamai an gane wannan kokan al'amura daban-daban ka ga to ai haka abubuwan yake dama in dan kasuwa ya hari dan kasuwa me za a yi tattaunawa na ilimi tattaunawan kasuwanci ina ne ake samun citta naira dubu ashirin da biyu yanzu sha'ai babu ranke da ni Allah ba to sai yau sha'ai tana ashirin da bakwai yanzu sha'ai kasuwan kaza ma ai dubu ashirin da takwas aka samu bana ci ai kowa ne ya bugo min waya ba ya ce na da ne wannan wannan satin dubu talatin da uku ne ya go bari shi ina da na shi haka za ka yanka za su ta tattaunawa ko ba haka bane su kuma malamai ba sai tattaunawa da ilimi wani littafi da wani littafi ka karanta duka ko ko ba ce duka ko ba haka bane na tun da wani wani interview ne da aka yi مولم شيخ إبراهيم أحمد بن سعيد المكري رضي الله تعالى عنه ranar da za musu interview a Abuja aka ce mai kira'o'i nawa ka iya da ce duka duka duka aka iya sai wanda yake masa interview a kan Qur'ani dan shi mai maulan mu shehu kai Usman Bawshi radiyallahu ta'ala anhu yace to sai mu je ga wani wani ya tambaye shi aka ce to sai wani daga cikin yan izara sai ya tambaye shi to hadisai ba wani ne da wani ne ka haddace in ban yi kuskure ba wannan bawan Allah ne na Kaduna ya tambaye shi hadisai ba duka su hadin duk mun haddace ke duka to shine irin wannan tattaunawa littafai littafai littafai saboda da su shine ya tambaye shi hadisai to nawa ka haddace ce duka to an sai mu je gaba kuma har sai kan barga sun yace a ya zai ce qur'ani ya kirawoyi ya haɗe shi duka ba a tambaye shi ba yanzu haɗe sai ma ya ce duka ya haɗa sai shi da zuwa mace shi da kuta me shi ba ga buga shi nan ba ita ji ya ce an gani ko to irin wannan tattaunawa ne to kai wani littafi wani tafiya wani littafi ya ce duka shi ke an gama wata kallon ma'u fi iddatu umuri da aka tattauna tattaunawa na ilimi kowa ya fahimci juna wannan bawan Allah kawai sai bige da yi mashi addu'a yace ya akudu Allah ka biya ka Allah ne zai maka jagoranci kai ne kam Allah ne zai maka jagoranci kai din nan Allah ne zai maka jagoranci shikenan shi Ahmad Tijani sai ya bashi wa kada dariqatul nasiriyya al wali salih sai ya karba kafin sai ya karba dariqarsa dariqan nasiriyya a hannun wannan bawan Allah da suka tattauna aka ce suka ko haka su yauwa sai karɓi ɗariƙar nasuriya a hannunsa sun mataraka ha ba da hine shi wa mutu jihar yin lawa ta'ala an zuwa wani lokaci sai yi fatin jama kama karɓar ɗariƙar ta kudu shahid abin abbas kamar yadda ya karɓa ɗariƙar wannan babban wani da ake kira da suna abul abbas sayyid ahmad habib bin muhammad al-mulakas bin gumari shi ma shawa mata jari ya karɓa ɗariƙarsa bayan shawa mata jari ya karɓa ɗariƙarsa wannan bawan alan sai ya ce na maka izini ma duk za ka iya ba mutane wannan ɗariƙar daga nan sha'a mata jami'in Allah da al'adu sai ya ƙara karɓar wata dalika na wani bawan Allah a wannan gari na Fas da Adila yau mai suna Sheikh Ahmad Atuwashi radiyallahu Atuwash radiyallahu ta'ala anhu wanda yake a shi wannan bawan Allah bayan yana da tarikarsa yana tarikan malamatiya wanda karatun na sufancin ne ta magana kan mene dariƙan malamatiya dariƙa ta malamatiya in brief kawai ita ce dariƙar da idan kana yi matan ka ma ba a so da kana yi duk sai sai Allah kawai kake in ma za ka janta da ka sai ka shawutan ka sai ta abin ka shi kenan kawai an gane irin wayannan mutanen ko su ne dariƙa malamatiya a karatunmu na sufanci a wannan masallacin mun karatu dogo akai shi to shi wannan bawan Allah shi Ahmad addu'ash din nan shi dan malamatiya ne an gane wannan ko sai ya bashi bayan ya ba ya bashi wa mutum jari dari kasa sai ya ce to kuma za mu baka wani ismi za mu baka wani ismi wannan ismin idan na baka za ka shiga halwa za ka yi tajalsa duk abin da kake so Allah zai yi maka shikenan cewa mata jani radiyallahu ta'ala an ya fara wannan tarika nasa kuma ya fara wannan nike da suna wannan ismi ya fara jan wannan ismi nasa shikenan bayan kwana biyu sai shawa Ahmad Tijani ya ce ka wannan hal wannan ba zai yi ga mutum irin mu ba mu mutane ne wanda muke son a je nan a shiga nan a da wannan a da wannan sai ya nema wannan bawan Allah Sheikh Ahmad din nan da ya dauke masa wannan umarnin na ya shiga halwa din shikenan shi kuma wannan bawan Allah sai ya lalace sai ka je ka ambata kan ba sai ka shiga alwa kai ba sha'awar tijani ya fito abin sa ya ci gaba da mu'amala da mutane bayan ya ci gaba da mu'amala da mutane zuwa wani lokaci kaɗan sai ya bar ta ita ma daga nan sha'awar tijani radiyallahu ta'ala an a nan dari na fatin sai ya karɓi ɗariƙa ta kadiriyya sha'awar tijani ya yi ɗariƙan kadiriyya a hannun wayanda suke da wannan izini na ɗariƙan kadiriyya din sai dai sha'awar tijani radiyallahu ta'ala an bai wani daɗe ba yana yin ɗariƙa na tsadariya sai ya bata daga nan sha'a masu jalajallahu ta'ala anhu bayan ya samu wa'annan ijazozin an gani ko bayan ya samu wa'annan ijazozin kaman kaman da da yaran mu na yanzu sai a ce kaman an bashi certificate na dukkanin wa'annan ɗariƙokin da dukkanin wa'annan malaman da ya haɗu da su sha'a masu jalajallahu ta'ala anhu sai ya tafi wannan makaranta ɗin da ake kiran da suna alƙarawiyyin makaranta ta alƙarawiyyin ƙarawiyyin ba ƙera ba ni ba ƙarawiyyin makaranta ne suke nan garin fal tazaranta da masallacin Shehu Ahmad Tijari inda zawiya take a yanzu domin lokacin Shehu Ahmad Tijari bai gina zawiyarsa ka kuma to tazaran da inda zawiyar take yanzu da inda wannan makarantar take ta alkarawiyyin nan zai zama kaman daga farkon wannan titin zuwa gidan malam nayi haka tazaran wurin yake an gane wannan ko kawai mun je wurin akwai hotuna da muka da dauka a wannan makaranta na alkarawiyyin nan shawar jari wannan jami'an ta alkarawiyyin malamai sun samu sabani wasu malamai suka ce ita ce jami'a ta farko a duniya gaba ɗaya jami'a ta alkarawiyyin ita ce jami'a ta farko a duniya wasu malamai suka ce ba ita bane jami'a ta farko jami'a ta farko a duniya ita ce jami'a ta al-azhar jami'a ta nan Egypt din nan al-azhar da take Egypt to amma zance mafi shahara ko zance mafi inganci jami'a ta karawiyyin ita ce jami'a ta farko domin su a wannan lokacin ba wai gini bane an gane ba gini ake yi shi ba kamar yadda muke da university yanzu a'a yadda ake yin karatukan zaure din nan to haka za ka yi ta yin karatuka har sai malamin nan ya gamsu cewa yanzu kam ta kai a yayi sai ya ɗauko takarda da biro ya rubuta sai ya baka certificate ɗin shi jami'a da aka fara ginawa da gini da sunan jami'a ita ce jami'ar da to kaga ba gini bane karatu ai gini ne karatu ai ba gini bane karatu da gini ne karatu da da da da da da malam ko da malam da yaye mazajen da yaye bai ko malamin da bai yaye wa'annan malaman da yaye bai da gini amma ka ga wurin da ake yin karatun mana gini ne bene ne ai ba bene bane ko amma da shi ana ta yaye malamai wanda suke ƙara ci gaba da amfani da al'umma idan ci so ba gini bane saboda haka malamai suka fi zance mafi shahara dai jami'a ta farko a duniya ce wannan jami'a ta karawiyyin to malam shawarar jani ya je wurin wa'annan manyan malaman da ke wannan wurin su ma da aka da kalma ga abin aka ja kawai da ijaza kai ma an yaye kawai da kawai aka sallame shi ke daga nan maula mu shu'a mata jar radiyallahu ta'ala an sai ya ya nufa inda ake kiran suna sahara yana ne nufin zai ziyarci wani babban malami da ake kiran suna sai abdul qadir bin muhammad al-abdi shu'a mata jani akan hanyar nauran bayan ya riska wannan malamin da ake kiran suna sai abdul qadir bin muhammad al-abdi ya zauna a wurinsa na tsawon lokaci wanda a wannan wurin shawa mutu jarriyallahu ta'ala anhu ya shagaltu ne da yin ibada da kuma karantarwa ya zauna tsawon shekara biyar a wurin wannan malamin mai suna shaka abdulkadir bin muhammad al-abdiyar tsawon shekara biyar farko farkon shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jarrada nafsahu fi halin alaik ya tsire da kansa daga mu'amala da mutane nau'i kamar na halwa halwa kuma ba halwa ba tunda halwa ba a fitowa a karantar amma shi yana fitowa ya karantar kaga kenan an takaita mu'amala din mu'amala da Allah ne sai mu'amala da karantarwa da bayan Allah shi kenan wani aje kasuwa ko abin nan da shi Ahmad Sayyid radiyallahu ta'ala anhu ya barka kawai wa jama'a nafsahu ala dhikri wal ismar wa iman dhikri cewa mata jani ta kasar da kansa ta hanyar ambatan Allah kawai sai kuma ilmantar wannan da kuma yawaita da tafakkuri cikin abubuwan da Allah ya umarci da kai da kai ko ba haka bane kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa aw afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat ai ana son kai tafakkuri ko aya mafi girma akan wannan mawdu'in ita ce fadar san madaukin sarki da yake cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar to shi Muhammad Jami'i Allah ta'ala an sai ya hada wa'annan abubuwan guda uku ilmantarwa yawai da yin zikiri shagaltuwa da yin tafakkuri cikin ayoyin Allah an gane wannan ko hatta la had alayhi mabadi'ul fathi wa bawari'u har sai da haske na fathi ya fara bayyana masa cewa wannan fatihin nan da ake ta masa bishara a baya cewa zai hau wannan kujera ya wuce da ta shazali to gaba hasken da ya fara tsawo to daga nan ne da cewa Ahmad Tijjani ya fara shige shige wa kana tatihi al-waqt liziyara a wannan lokacin da hasken da yake ta bayyana masa sai mutane kawai daga wancan garin kawai sai su zo shi mun zo mu gaishe mun samu labarin ka mun zo mu gaishe ka kuma muna son ka ba mu wasu ka ba mu wani wuri wanda za mu rika yi da shi Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu kaman Allah fa kana yamtani ala zalika kullu al-ijra sai ka cewa a wani wuri da za mu ba wani a wani wuri da za mu ba wani wa yaqul radiyallahu ta'ala anhu shi radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana fada kulluna wahidun fil intifa dukkan mu ɗaya ne wurin wurin amfanarwa inda kuke mun kyakkyawan zaton zan iya amfanar da wani cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya bani ba wai da dabara na ba kai ma za ka iya amfanar da wani cikin abin da Allah ya yi maka haka shi wa mutu jani a matakin farko ya fara faɗa wa al'umma cewa fala fadla li ahadin ala al-akhar babu wani da ya fi wani akan fifiko wurin Allah fi da'awar mashiha ballantana ma a ce wacin da'awa na shehu daga ba zan sha ka kamar yanzu ana yin wannan ko Allah ya je mana musamman muridai suna da wannan matsalolin sai ka ji wannan muridin yana cewa shehuna ya bu shehunka ko ba ka ji ko ba Allah ya je mana kazan ce ya ta da ni amma ban shehu an gani ko shehu ya ce shehu ya ce ka san wani ne yake wannan shehu sai ya ce illa su al-ibtidai duk wanda kaga yana da awan shehunta ai ni malami ni shehu ne yace wannan shi ne yake nuna alamun mummunan fara mai bai fara a sa'a fara a sa'a dole za a ga ɗan karanta littafi ɗaya biyu shi gari yana tsaron cewa ya zama malami ya fara raina malaman gari ya fara raina malaman duniya ce wannan alama ne cewa wannan ya yi mummunan farawa haka shi wa mutujani ya fara ya faɗa وقد زار خلال هذه هذه المدة بلد أي ماضي a wannan lokacin shau Ahmad darajar Allah ta'ala an ya ƙara komawa garin nan na ayin mali ba mun faɗa ayin mali ba a baya ayin mali shine ina inda ainihin kakanninsa kakansa na biyar din nan ainihin sharifa inda ya fara sauka ke na ayin mali shau Ahmad darajar Allah ta'ala an ya je wannan garin ya je yayi wannan ziyara wadar aba'i haji da gidan iyayensu da kakanninsa duka ومن ثم مارن يشي daga nan wurin ne in ta kala ila tilmisani shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya kama hanya zuwa gari na tilmisani ko ya tafi gari na tilmisani a wannan tafiya na gari na tilmisani menene ya kai shi qasidan hajjil baitullahi alharam ya dau azama da niyya zai ziyarci dakin Allah mai alfarma ma'ana zai je aikin hajji an gani ko wa ziyarar kabri nabihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama da kuma ziyarar kabarin annabinsa masoyinsa kuma kakansa to akan hanya ta ga za ka ta wuce garuruwa ko ba ka bane za ka ta wuce garuruwa musamman da tunda ba jirgi bane shu ka sauka within four hours to five hours ko ai zuwa maka yanzu abinda bai gaza awa hudu zuwa biyar bane awa hudu zuwa biyar ayat ka dade awa shida ba a kai jirgi ba ya irin wannan abu in ka ga mutum ya dade bai isa maka ba ya shiga jirgi an tashi to ya shiga jirgin yawo za a tashi daga nan abuja a yi shu da kai sai a kai ka ina dubai ko ba ka fi sai a sauka a dubai sai a tsaya ka kama hotel ko ba ka kashe kuɗi dai sai ka kashe kuɗi dole sai ka kama hotel ka san kwana kuma ba wanda za su kwana bane a wurin za a sauka a wurin dole dai sai ka sai wani abu a garin musamman masu hawa jiragen wa'annan garuruwan za a ga idan suka tashi dole sai sun sauka a garin ina da cikin hikimar su cewa suka yi ko da jirgin ya tsaya ne na minti goma ko minti talatin fasinja dai sai ya fito ya sai ruwa garinmu ko ƙasanmu ya fa'idantu da kai wannan garin da suke da bakakin 'yan mata ɗin nan Ethiopia su ma suna yin wannan yana daga cikin tsarin su idan jirgi ya tashi ko ina zai je a duniya sai ya fara sauka a garin su hikimar su suka ce kowanne naira ɗarin nan suka tare da kai su sun ci riba ga kudin jirgi an tare da kai ga kudin ruwa da gaskiya balantana kuma mutane ai za a ɗan sai ɗan fanta ɗan sai wannan a ɗan suka ce mun tare da kai hikimar da ya sa ba za a taɓa hana wannan abu ba sai amma mu yan Najeriya duk ba ma yi wannan shugabannin mu sun ci su da idan su su gano yadda su ina ma muke da jira yanzu da za a yi ku kalli yadda kasashe suke da wayo Allah ya yi mana su ba sa raina ko da jirgin naira ɗari ne za a yi in dai kuɗin zai shiga garin su ba a raina Allah ya yi mana to akan hanyar samu wani mushawa mata jari wasala ila baladi azwawi sai ya shiga ya ya isa wani gari da ake son suna azwaw karbul jazair kusa ne da wani gari na jazair a nan garin ya haɗu da wani babban malami al'arif billah masanin Allah kaga dama in kana kana harkan neman bayan Allah bayan Allah zaka ta zuwa da su in kuma dama kai dan asharalla ne to dan ashirin nan za ka yi ta haduwa da su ko ba haka bane dan kasuwa zai ta haduwa da dan kasuwa yan siyasa za su ta haduwa da yan siyasa ka tsaya da kalla sosai ko Allah ya ce mana wannan bawan Allah shine Abu Abdullah Sayyid Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Azhari radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya karba dariƙa a hannunsa shi kuma wannan bawan Allah yana kan tafarki na dariƙan khalutiyya khalutiyya يكتب ذلك الساعة شو عمل تجارة رضي الله تعالى ولما وصل تونس لوكشن da cewa Ahmad Tijani ka ga yana karfa yanzu ya dan tsaya a garin kwana biyu ya kama hanya yana zuwa garin Tunisia sai ya haɗu da wasu waliyan Allah subhanahu wataala minhum daga cikin su akwai wani wali shahararre a wannan lokacin da ake kiransa da suna Abdul Samad Abdul Samad Abdul Samad Ar-Rahwi Shaw Ahmad Tijani ya haɗa shi a wannan gari na Tunisia رضي الله تعالى عنه وقد أخبر وقد أخبره شيء هذا الولي wannan waliyin sai ya biya wa shehu Ahmad Tijani ya ce min kilalin rasul ba su haɗu kai tsaye ba ana ta turo hari ya ke cewa ko ko da ke wani wani bawan Allah ya ce a daina cewa a daina cewa hari yanzu duk babu hari babu hari sai mahandama sai handamai ya ciki kuma ya ce babu babu kadimai yanzu sai mahandamai kawai ake da su yanzu Allah ya bai mana ka san ba wannan an taba shi da wanda an ba da sako a ayyuka a kawo a kawo mai wayannan haduman nashi sai suka handani kuma dan kudin da dan tsoka mana sai suka da wannan wanda ya aiko da sakon kudin sai ya aiko da kudi ya kama sanyi kauri haka ko kuɗin bai zo bai sai sako bai zo ba yace ni ma na ce ne da sakon ya zo na san za ka aiko cewa ka ga sako ka yi kai mun addu'a yace sakon bai zo ba kuma kana da manka aka ba wani ta sun an da mutu to sun an da mutu ina da ni ko Allah ya ce ko ta wasida na khadimin sa kai ta magana sai yace a ga mu shawu Ahmad radiyallahu ta'ala anhu da annahu mahbub cewa shi abin so ne a wurin Allah da manzon Allah shike nan magafi ya amma tijara da Allah ta'ala an ma baina madinat Tunis ko madinat Susa cewa amma tijani ya zauna a wannan tsakanin wannan gari ta Tunisia da wani gari da ake kira suna Sus an gani ko fa afta biha cewa amma tijani sai ya rika bada karatu yana kuma bada fatwa fa da ba ala kasirin min al-asila manyan manyan tambayoyi wanda a lokacin ba a samu wanda ya amsa ba maulan shau ahmad tijani ya amsa su an gane wannan ku shau ahmad tijani ya amsa su ai shi ne abin da ya faru zamansa a gari na faru tambayoyin da aka rika yi masa ya rika amsawa gwalagwalai tambayoyin da sun gagara wasu malaman amma shi ana zuwa masa tambaya kawai sai ba da amsa ana masa tambaya kawai sai ya ta ba da amsoshi wayannan tambayoyin nasa su ne aka tattara su shau aliyu harazin barada ya tattara su sai ya sama waɗannan amsoshin suna jawahirul ma'ani shi ne da kyawun da ke jana da cewa cewa mutu da cewa mutu jana mai ai ba shi ba da ya rubuta amsoshi ne aka bayar shi wannan bawan Allah yana zaune yana rubuta amsoshin da aka bayar ko kuma wani ya zo an yi magana da shi magana na ilimi wannan bawan Allah yana wurin ya ji maganar da aka yi ya rubuta ai da farko shi wa murjan ya ce a ban yarda da wannan rubutun da kake na rubuta wayannan hamsoshin ba ban yarda ba daga baya kuma sai shi wa murjan ya ce to ba da yake kidan mutane za su yi amfani a ko ga shi muna amfana da ita ko ba haka ba Allah ya saka musu alheri Allah ya saka musu alheri fa afta biha wa ajaba ala kathirin min al-as'ila wa darasa iddat ulubin wa uqul ya karantar da darsa masu tarin yawa da ilmomi mabambanta juna fi muqaddimatiha kitab al-hikam daga cikin littafi wanda a lokacin yake da wahalan karatu sai wani da wani yake iya karanta littafin shine littafin nan wanda ake faɗa a zamanin can ake cewa da ya halatta a yi ka a yi sallah ba da alƙur'ani ba to littafin da za a iya karantawa a yi sallah da shi shine hikaman abadiyya hikam na abadiyya an gane wannan ko wani wani littafi ne malam wata nan za mu yi kokari mu ɗan karanto wasu abubuwa a cikin littafi za a ga yadda ake magana a cikin littafi to daga ci cewa musu jami'in Allah ta'ala ya karanta da wannan littafin a wannan gari tsakanin Tunis da Sus an gane wannan ko hikimar afariya na ta dau hankalin mutane sosai haka fada'a saitahu wa balaga qabaruhu ila amiril bilad sai labari ya kai wurin mai martaba na wannan garin cewa kai wannan bakon malamin fa karatu yake yi na fitan hankali fatowi yake bayarwa wanda hankali ma baya kamawa za ka duba littafi ka gama dubawa baka gani ba yana faɗan ansa sai ce maka gashi nan kuma cikin littafin da kai ka karanta ba gani a nan sabilin misal za mu kawo fasawa guda ɗaya wanda ta caza hankalin malaman wani gari gaba ɗaya wani mutum ya kunso yan kuɗinsa kuɗi masu tarin yawa ba kamar yanzu zai ɗan citta misali za mu ce an gani ko dan jitta yawa ka gani ko dan jitta sun fara zazzare ido kamar dan jitta yanzu a dan ba dan ba shi dan kun so mai kudin sa naira miliyan goma sha biyar yana shige shige da ya idan da sallah ya je banki ya je aji to go kokarin yin alola bawan Allah inda ya alolan nan sai ya bar kudin nan kaga wa kaga kaga da sun fara ba zai zalla ba shi ya yi sallar shi lafiya nan bai ma tuna da kullum ba sai da lokacin sallar la'asar sai ya tuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya dawo yayi ta dubawa yayi ta dubawa ba ku yayi nan yayi nan yayi nan sai ga wani bawa Allah a cikin masallaci ya dan ya dan sa hannun shi haka ya dan danne wata ejjaka haka sai wannan bawan Allah sai ya ce mai malam zo mana arba ko mal arga man da malam zo nan sai zo me ya faru ne yace wallahi wata jakari nake ta yi yace a jaka shi ne ka tada hankalin ka haka yace wallahi kuɗi ne a ciki mai tarin yawa kuma kaza kaza kaza kaza kaza ya gama ya ce to ko ko ita ne wannan sai daga kashi yace ita ce wallahi yace to faɗa abin da yake yace kuɗi ne kauri kaza iri kaza iri kaza haka mun bai sai gashi sai wannan bawan Allah kawai sai ya dauki jakan kuɗin nan sai ya ba mai wannan mai mai alula mai mutuwa shi kuma saboda daɗi kawai sai ya ce kai ɗan aljanna ne wallahi idan kai ba ɗan aljanna ba ne mata na ta so to nan fa kuma sai hankali ya tashi sai malaman garin kawai da aka shayi matar ka kawai tasu daga sanar da tunani ai matar ka tasu saboda wane ne ya san dan aljanna in ba Allah ba wane ne a kuma matan ka tasu kwana gama da malam kuma sai sai ka rabu da matan ka akai ta ban malamai ana neman fatawa akai ta yi akai duk malamin da aka je wurin shi kawai zai ce ai mata ta sabu ai kawai wa ya san gaibu da Allah ai shiga aljanna gaibu kawai sai wani bawan Allah ya ce a ai akwai wannan sabon malamin nan bakon nan a je a tambaye shi shi kuma mutum ne zai ce sai ke nan cewa mutum yana da za ka masa tambayoyi ce ne yin tambayoyi haka ce ga abin da ya faru kaza kaza ne sai ce matan shi bata saku ba ai kawai wannan bawa na yau kan ce ma yake na gode ma sai nan kwasa ya kaga ya samu da tsuwa yanzu matan ka bata saku ba ba abun ka kawai ka ci gaba da harkokin ka da matan ka sai yan tsego ai wannan sabon malamin kaza kaza kaza yana halaka abin da ya haramta kaga ba hada dimi hikima da sarki ke duk da sai aka kirawo shi a gaban sarki ce an ce ka ba da wani fatawa kuma murdaddiya haka ya sa ba ba haka bane daidai ne fatawa za ka ce to ne hujjarka sai ya ce ba wannan bawan Allah ya ce wannan mutum idan ba dan aljanna ba ne mata na ta ku ba ce eh ba shi bane a kan shi ake rikima ni kuma na ce ne a matan shi ba ta fito ba ai me ya wuce ya ce gashi nan Allah ya faɗa Qur'ani sai ko ne ya kalla wannan wannan malamin ya kalla wannan wannan ya kalla wannan a Qur'ani kuma yace eh a Qur'ani ce to ai mu ne ba mu danna Qur'ani ba yace a a Qur'ani yace ba Allah bane madaukakin sarki yake cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa ya ki bin san ransa shine ma'anar wa naha an-nafsa 'anil hawa sakamakonsa ba komai bane face gidan aljanna yace wannan mutumin baya son kudin nan ne ko bai da abin da zai yi da kudin ne shi shi mai tsuntuwa aka ce yana da shi me ya hana ya danna kudin ya cinye tsoron Allah yace to Allah yace wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya al-ma'wa sai ko innan malaman kuma da yake kaga kaga da ba irin yanzu ba kowa sai ya san da wallahi haka ne haka ne shi kenan shi ne sarkin yanzu barka ji abin da ya faru da labari ya je wurin sarki fa talaba minhu al-iqamata fi diyar fi tunusiya shi ai kai nan wurin za ka zauna ba mun ga ka ga wurin zama ba wani hajji a nan bayan ga hajji za nan karfi littadris za ka ci gaba da ilmantar da mutanen garin nan har sai an yaki jahilci malamai da ake ganin sun kai kololuwa sun ma su zo su kara fushi saboda abin baiwa ne na Allah mutane su gano wani abu shi ilimi ba wani haske ne Allah yake sawa idan Allah ya sanya maka wannan haske shi ke sai ya buɗa maka ba shi bane imamu shafi'i da dan uwansa wakil ko wa nurullahi la yadahu fi qalbi asi ko kuma wannan hasken da kake gani Allah wajen Qur'ani ya gaya maka ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور to da wannan hasken ne sai Allah subhanahu wataala ya ta buɗa maka ya ta buɗa maka su ma wannan zo su kare shi wal ifadati min ulumi a ƙara fa'idanta da ilimin da Allah ya ma wannan bawan Allah wa qahu daran aka mu shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala an kyautan gida ka kallon da aka san darajar malamin da har yanzu ana yi har yanzu ana yi akwai san ruwa da dama aka ga wannan malami ne muna so mu amfana da shi sai a ce to zauna mun baka mata ta na zo da mata na ji an kara maka sai ne ba a ba mahalli na da a muna da mahalli ga gida na an baka shike ko ba a yi ana yi shike nan wannan sarki ya ce ga gida na an baka ka zauna kai wa khassasa lahu ujratan haka ce an yanka maka ma albashi kamar a yanzu ya zaje a to ta ne martaba bai ce zai yanka maka albashi mutiyar ta kamar wani in ne martaba zai yanka mutum albashi nawa dubu goma dari biyar yawwa kan aikin hankali ne martaba zai yanka maka albashi to kar kai tunanin nan kusa ne ballantana wannan sarkin ya san darajar wannan mutumin yanzu to da ka sai yanka mashi Ahmad Tijani kuɗi mai yawa sosai shi kenan takarda ta iso wurin shehu cewa ga takarda nan mai martaba ya rubuto ya ce an baka gida kuma ana bukatan ka zauna da albashi an yanka maka cewa mutum ya sai ya karɓi takardarsa sai ya fara ci shi a gaya mai martaba muna godiya dan sabo yana tafiya cewa mutum ya ne fara tattara kayansa su ɗaɗɗore ka zai mutu ta bagarin ya tafi ya karanta ya karanta duk ya ji saboda haka yanzu shi Muhammadu Jani ya san akwai akwai damuwa ne an gane wannan ina na saboda am yawwa yawwa ya ga ko ba ni ga abin da shi ba mutum ya faɗa من غير أن سيد أحمد بن رضي الله تعالى عنه كان وجدانه مشدودا إلى ما هو أطهر وأسمى abin da yake gaban shirin Ahmad Tijani ya fi wannan kima ya fi wannan daraja menene a cikin gida a cikin abin da Allah ya mashi Ahmad Tijani menene a cikin gida menene a cikin albashi kutbaniyatul uzma ba shehu Ahmad Tijani yake nema zai fara gaba yi mukamin shazaliya ne ba wannan mukamin bari bari na gaya maka mai anguwa idan ka kai irin wannan mukamin ba matsala ta kuɗi ka girme ta matsala ta kuɗi ka girme ta kakka manta ga wani san ya ba shi wani isimi ba ko a irin wayannan garuruwan da muke rayuwa ba birane ba akan samu bayan Allah da duk kukan da aka zo musu da shi sai dai su tsara kasan buzunsu. Ko ba ku da zuwa yin wannan garin? Sai dai su tsara kasan buzunsu, kawai sai su zaro kuɗi. Sai su bayar. Kai idan ka zo kalle da kasan buzun, ba abin da za ka gani sai kura. Ballantana wanda zai wuce mukamin imamu shazali. Kutbaniya ba. Gaban gausu. ai ko shehu ibrahim ma yi man shi shi shehu ibrahim yana mukami ta gausiya shi kuma shehu ahmad jani mukami na qutbaniyatul uzma qutbaniyan ma uzma babban kamar misali ka ce soja ba suna da mukamai kala kala ba akwai lieutenant colonel akwai colonel akwai zuwa ne akwai akwai colonel ko akwai mejo ko ba haka ba sai a ce akwai fil mashin ko ba haka ba to fil mashin ake ita ce qutbaniyatul uzma abu da shawara mutu jani ke faɗa yanzu mu zo makaranta a gaba in lokaci bai riske mu saboda da shawara mutu jani yana karɓar wasikar shago ya ce ta wacce fara tattara kayansa cikin dare cewa mutu jani ya baka ba wannan bane a gaban shi an gani ko wata hanyar aminar gadi lissafri bahar lissafri ya dusa ya dusa kawai garin Masar kawai wa inda wusulihi ila al-Qahira Bahrain bayan ya zo garin Masar ta jirgin ruwa an riga an bar garin cikin dare malam aikin mutanen mu ne na yanzu la ilaha illallah a ce mai martaba ya dawo ka jiki a ba zai ce haka bayan gashi kana gani kowa ya riga ya san yadda sarki ya so wannan mutumin saboda shi ma mutum cikin dare ko ya bar garin shi ba abin da ke gaban mu ba kenan abin da ke gaban mu ya wuce wannan kaga shi kenan cewa madinan ya kama gaba to daga zuwansa wannan gari na masar kuma kawai sai lokacin karatun mun nan ya tsaya kawai na gaba in Allah ya kai ko a a na akwai masu uzurori da yawa kuma kuma muna da karatu a wannan za a san mana hakuri haka to ba da yake Allah ya nuna mana saboda haka yan uwa da ma mun ce za mu karanta kaɗan daga cikin tarihin shehu Ahmad Tijani mutane sun wai wane ne wannan shehu da yawa daga cikin masu zage shehu Ahmad Tijani ba su san shi ba ne ba su san shi ba da yawa daga cikin wa'inda suka ƙi karɓan ɗariƙar shehu Ahmad Tijani ba su san shi ba ne an gane wannan ko yana daga ci ka zo kai karatu a wurinsa ka ci abinci a baka nama a baka kuɗin shekaru shi ne makiyarsa har suka rika cewa ma buga kuɗi yake yi na ƙarya to in ba haka ba ina mutum zai ka samu wannan kuɗin kullum a yanka sa ina yake samu wannan kuɗin shi ne masharanta suka rika cewa ai kuɗin ƙarya yake bugawa kuɗin jabe yake bugawa wani mutum yana nan ko me ya sunan shi Ahmad mai gari ne ko me ya sunansa yana nan ya rubuta wani abu makamancin irin wannan a cikin littafin sa biwai saboda ka an wuce wannan wurin matsala na kuɗi an girme ta sai a yanka sa a rarraba namu za ka tashi ka gama karatu sai a baka leda cike da namu sai ka tafi gida bayan an ci abinci ga nama zuɓu ka gama ci za ka tambaya ce ga wannan ledan sai ka tafi da nama haka haka haka ba mun faɗa ba ko wanda ga cikin abokanan karatu shi kullum sai ya ga mutane ana ta zuwa karatu wurin shehu ba wanda ya ce ne shi ya ki so sai dai wata rana ce ya kamata zai je ga wani me ake a wurin shehu kasan lokacin kuma wani yana dan wahala wani kai ka dauka kamar halin da ake ciki yanzu ya ga an gama karatu an kawo abinci kabaki kabaki irin wannan farantin nan nasu da yawa da yawa ga nama su kuzuku wanda ya ga yadda yan saudiya suke yi a sa wani ɗan karamin tinkiya haka ko tinkiya ko rago haka ake yi ba ya ga an ci abinci an ci abinci an ci nama an ƙunshi za a tashi ya ga an bibbi kowa da leda da nama a cikin ledan zuku zuku sai ce ma ɗan ya ce kai dama mugu ne ya ɗin ka jira mun haka ya ce karatun nan sun tuntuni ai da mun da mun san so ai shi ne ai bayan ya samu nasuwa bawan Allah yake faɗa yake cewa Allahu akbar iko na Allah da mun fara karatu saboda abinci da namu amma yanzu Allah ya tsarkake zuciyar mu mun fi karfin wannan shi da kanshi yake faɗa ba wai wani bane ya faɗa cewa ya zo karatu da nan a shi da kanshi yake faɗa cewa Allahu akbar Allah kenan da mun yi karatu dan nama da abinci ma yanzu wane mutum mun wuce wannan wurin to muna faɗan mun da mun dan sa karatun ne ko kaɗan daga cikin jayi maula mu shawa mata jani saboda mutane su sani bi aunillah insha Allah ta'ala za mu bada wannan takaddam saboda mutane su samu kowa ya photocopy ya rike saboda kar wani ya tunanin ana rowan ilimi ne ko ana farma yi ka je kai ma ka ajiye shi gaba zai ƙara maka amfani an gane wannan lokaci zuwa lokaci ka ɗauko ka karanta za ka ƙara ganin abubuwa shi yasa ka ga manyan manyan malaman duniya ne suke karɓar ɗari da shi wa ƙanana ƙanana je ka nayi ka ko ina ma kwakwalwar zai iya ɗauka ina ina ina insha Allah za mu bayar wanda za a yi photocopy sai a dawo mana da original copy da shi kenan mai unguwa sai zai fara koyi idan mai martaba ya ba shi gida zai tsallake ya bar garin kuma yana gana wuta za mu iya ɗauka kenan ba na tunanin za mu tambayoyi saboda karatun ayi ba sai an ansa tambayoyi ba muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana babban limamin mu Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah ya tada ka faɗa da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu kama masa Allah subhanahu wataala ya musu jagoranci Allah ya duba lamarin su dan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan gari namu na kafancin Allah subhanahu wataala ya kara zaunar mana da shi lafiya dukkanin abin da zai zo ya tada hankalin al'umma dare ko rana Allah subhanahu wataala ya kadi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihar mu ta Kaduna da kasar mu Najeriya abubuwan da ke faruwa na rashin jin daɗi Allah alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka dauke mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuri'o'in mu Allah subhanahu wataala ya ƙara shirya mana wanda suke kan daidai Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar mana wanda suke kan kuskure Allah ya shirya dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara sanya musu albarka marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a cikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan shitta kowa ne cikin sana'a da kirki Allah subhanahu wataala ya kara musu albarka mai martaba Allah ya kara musu jagoranci Allah ya amfani da shi kan dukkanin abin da zai zamanto alheri ga garin da kuma mutanen garin dukkanin abin da zai zamanto damuwa ga garin ko mutanen garin Allah ya cire hannunsa dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatar sana alheri duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana alfarmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatika alwasi'at umman wa qina sharra ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitab wa sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa sallallahu lana wa liwalidina wa mashayikhina wa la'immat al-muslimin al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi dhir warham wa anta khairur rahimin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم